بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سوف ذاك تقش اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yau laraba sha ɗaya ga watan zulƙida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a lissafin ashifa bi tarihi hukukin mustafa na alƙabi iya ina muka tsaya wakazalika qissatu Musa yana faɗin a cikin annabawa waɗanda Allah ya ba su ainihin annabci ko kuma ya yi musu baiwa tun suna ainihin ƙanana ya ce haka ne kissan annabi Musa ma fir'auna tare da fir'auna wa akhzahu bi lihiyatihi da kama gemun fir'auna da yayi wa iflun yana yaro ka san annabi Musa yana yaro fir'auna an ce mar duk wanda ya kama gemun nan naka har ya tsige to shine zai rusa mulkin ka kawai annabi Musa kuma gidan fir'auna ya girma ana ce mar ba dan fir'auna yana cinyen fir'auna kawai sai ya kama gemun ya fusga kuma ya cirge sai fir'auna ya ce ai wannan ƙarya ne ba yaro bane matarsa kuma ita ta asiya ita tana son annabi musa ita ce ma ta yi kokari aka rike ainihin annabi musa shikenan sai ta ce aha shikenan ba shi ya gina shikenan sai ta ce ya za a yi wannan yaro mutumin yaron nan me zai iya yi kaza fir'auna hankali ya tashi ya ce to in yaro ne ya ce a kamar garwashi da dabino a wani ruwayan garwashi da ainihin lu'ulu'u haka da diamond haka a zo a ajiye mu gani wanne zai dauka haka ce kuma annabi Musa da hankalinsa ana kawo garwashi da dabino zai kai hannu kan dabino sai mala'ika Jibril ya kawar da hannu ya kai kan ainihin zaushi nan ya dauki garwashin sai ya sa a baki to shine har ya dan kona mar harshe har lokacin da yake addu'a yake cewa walul uqdata min lisani yawahi to wannan ainihin kaga annabi Musa tun yana yaro amma Allah ya bashi hankali irin na manya yake da isan ainihin kama gemun fir'auna da yawa huwa diflin yana yaro wa qala mufassiruna masu fassara sun faɗi fi qawli ta'ala cikin faɗin Allah madaukakin sarki ne yace wala qad atayna ibrahim rushdahu min qablu Allah madaukakin sarki yace hakika mun zai cewa annabi ibrahim shiriyan shi min qablu tun kafin nan ai yana nufin hadainahu sagira mun shirye shi tun yana yaro qala hu mujahid wa ghayru mujahid da wani shi su suka fassara wannan ainihin min qablu din da cewa tun kafin ya balaga yana yaro wa qala ibnu afa ibnu ada yace istafahu qabla i qabla ibda'i khalqihi Allah ya zaɓi annabi Musa tun kafin ya fari halittan shi ma'ana tun yana ainihin alamul arwahi ba halicci jikin shi ba Allah ya zaɓe shi wa qala ba'dhum sashin malamai kuma suka ce lamma wulida ibrahimu yayin da aka haifi annabi ibrahim alaihissalam ba a sallahu ta'ala ilai malakan sai allah ya kuma da mala'ika ya murhu anillahi yana umurtan shi daga allah cewa an ya arifa hu ya san allah bi qalbihi da zuciyarsa wa ya zukurahu ya ambaci allah bi lisani da harshen shi to da aka kamar wannan sakon fa qala sai yace qad fa'altu wa lam yaqul af'alu yace qad fa'altu hakika nayi kawai ma'ana kaman maji ne ya tabbatar da kaga shiriya ya zo mar yadda abin da Allah ya umurce shi saboda tsabar ainihin misal da Allah yace na riga nayi kawai walam yakul bi yace af'alu zanyi ba kazalika rushuduhu yace to wannan shine shiriyan shi da Allah yace wala qadati na Ibrahim rushuduhu wakila wakila tace inna ilgaha ibrahim alayhi salam fin nari jefa annabi ibrahim da aka yi a cikin wuta wa minatahu da kuma ainihin jarraba shi da aka yi jarraban da ya gamu da shi ainihin har aka jefa shi cikin wuta kanat wannan abin ya kasance wa huwa ibn sitta asharata sanatan yana dan dan ko yana dan shekara goma sha shida to kaga dai duk da haka dai yana yaro duk da kaga a wannan jefa shi a wutan ai ya faɗi kalman da ainihin komi girman babba ƙurewa ne wajen ainihin a saduwa ko kuma wajen ainihin amintuwa da ubangiji da an ce an jefo shi an cilla shi yana hanyar fadawa wutan malaika jibril ya ce mishi alaka hajatun kuma ya san jibrilu ne ka ko jibrilu ai ba abin da ba zai yi ba kana da bukata ya ce amma inda ka fada ya ce ni a wajen ka babu bukata ya ce a inda layi a wurin Allah ya ce ilmuhu bi hali ni an su'ali eh ya ce Allah din ma ai ya san hali wannan halin da ya sani din ya wadatar ba sai na roka ba to kage yana yaro dan shekara goma sha shida amma ya kai wannan matsayi wa in kana wa inna ibtila'a ishaqa bil zabhi wannan ibtila'in da Allah ya yi wa annabi Ishaq bin zabi da ainihin yanka idan mun ɗauki ainihin ruwayan da suka ce annabi Ishaq shine ainihin zabihu shine wanda ainihin Allah yake cewa fadina wa bizimin azim din nan saboda malamai sun yi kilafa duk da dai magana wanda ainihin yake shine ainihin mafi karfi shine annabi Ismail shine wanda Allah ya jarabe shi da cewa annabi Ibrahim yanka shi har Allah ya banshe shi da ainihin wannan rago din shine yace to wannan ibtila'in kana ya kasance wa huwa ibnu sab'i sinina yana dan shekara bakwai kaga duk suna yara kenan abubuwan yake faruwa wa inna istidlal Ibrahim bil kawkabi kuma kaba dalilin annabi Ibrahim bil kawkabi da wannan ainihin tauraro Walƙamari da wata wa shamsi da rana ba yana cewa ra'a kaukaban kala hazara bi ba falan ma fala kala la uhibbu lafilin har zuwa ƙarshe kana wannan ainihin kaba dalilin da ya rinka yi har ya je zuwa ƙarshe yake cewa inni zahibun ila rabbi zuwa ƙarshe yace wa huwa ibnu khamsata ashara shahran yana dan wata goma sha biyar ne wannan abin ya faru kaga dai dan wata goma sha biyar ai bai kai shekara biyu ba shekara ɗaya da wata uku eh sanatan ne to anan shahara yace ko ku sanatan yake to mu ɗauka a sanatan ɗin ma ɗan shekara goma sha biyar ai yaro ƙarami ne to amma ya kai wannan matsayin ya ga taurari ya ga wata ya ga ainihin rana har ƙarshe dai ya tabbatar da wannan gaba ɗaya ba su da ubangiji ba wakila aka ce awa Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ila Yusuf zuwa ga annabi Yusuf wa biyun shi ma yana yaro inda ma hamma ikhwatuhu bi ilqa'ihi fil jubbi yayin da ‘yan uwan shi suka yi niyyar za su jefa cikin zurfin rijiyar nan ya ƙulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhaina ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim haza sai muka yi wahayi ga annabi Yusuf cewa za ka ba su labarin wannan al'amarin nasu da karshe za mu tsirar da kai za ka zo ka samu matsayi har ka zo ka ba su labari to wannan Allah ya masa wahayin ne yana yaro dan yana yaro wannan ainihin kabiyar ta faru al'aya zuwa ƙarshe ila gairi zalika zuwa ga wani wannan dai min zikira daga abin da aka ambata min akhbari na labarai na ainihin annabawa mursale wa qad haka ahlu siyar haqiqa ma abota sira sun haka yato anna aminata cewa sai da amina binta wahabi jatimar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akhbarat ta ba da labarin anna nabiyana annabi mu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wuri da an haife shi hina wuri da yayin da aka haife shi ya faɗo duniya ba shi dan yadahi ilal ardi yana mai shimfiɗa hannayen shi akan ƙasa rafi'an rasuhu ila sama'i ko ra'asahu rafi'an ra'asahu ila sama'i yana mai daga kan shi zuwa sama annabi ya faɗo duniya ya kiba hannun shi a ƙasa ya daga kan shi zuwa sama kaga da gani ya zo a cikin sifan mai ibada kenan wa ƙara fi hadisi ya faɗi cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam yace lamma na sha'atu yayin da nasar munta bubbidat ilayyal ausanu sai aka kiyar da ainihin gumata gumaka ilayya zuwa gare ni wa bubbiba ilayya shi'ru kuma aka kiyar da waka zuwa gare ni na zamo ni ban taɓa bautan gunki ba kuma ni ban tashi a mawaki ba tun yana ainihin yaro lokacin da ya fara tashi sai aka cire san san ainihin gunki aka kiyar da san gunki ga zuciyar shi sannan aka kiyar da waka har Allah yake cewa ma Allah na fira wa ma yanbaghi lahu walam ahumma bi shay'in yace kai ni ban taba nufin wani abu min ma kanati jahiliya taf'aluhu daga abin da jahiliya suke aikatawa na ko raye-raye ko wake-wake ko wani hira da sauransu ba illa marar sai so biyu kadai fa asamani Allahu minhuma kuma Allah ya kiyaye ni minhuma daga ainihin wannan so biyu din summa lam a'ud sannan ban sake komawa ba summa sannan ya tamakkanul amru al'amarin su ya tabbata da hunga su annabawan nan kaga kowanne yana yaro wani yana cikin uwarsa wani yana jinjiri wani yana yaro abubuwa suke ta faruwa ba sannan sai Allah ya tabbatar musu da wannan ainihin ɗabi'u kyawawa ɗin wata tara da na fahatullahi har sai baye bayan Allah maɗaukakin sarki ta tara da take ta ainihin jeruwa zuwa gare su take ta kuturnan juna daga wannan ainihin baiwa sai wannan baiwa wato shiriku anwarul ma'arifi haskake haskake na ainihin ma'arifa na sanin Allah take haskaka fi qulubihim a cikin zukatansu hatta yasilu ila gaya har suka sadu zuwa ga ainihin kurewa suka kai inda suka kai din nan wa yablugu har suka isa niyaya kurewa bistifa illahi ta'ala lahum da zaɓin Allah ta'ala lahum gare su bin nubuwati da annabci fi tahsili hadhihi al-kisali sharifa cikin tabbatar da wannan ɗabi'u wanda suke masu daraja tuna mumarasatin ba tare da gogayya ba wala riyadatin ba tare da korewa na rai a ce wai da hankali zaka koya har ka iya ba su annabawa tun farko a jibillan su Allah ya halice su da wannan ɗabi'un sannan Allah ya ba su annabci sai ya cika musu wannan ɗabi'un ba tare da ainihin sun yi gogayya sun koya ba qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walamma balaga a shuddahu wastawa atena hukuman wa ilma, yayin da ya isa ƙarfin shi yana magana da annabi Musa in ka sa wastawa, in kuka ce wastawa ɗin yana magana da annabi Yusuf, dan ya zo a suratu Yusuf walamma balaga a shuddahu atena hukuman wa ilma, a cikin ainihin suratul ƙasas kuwa walamma balaga a shuddahu wastawa atena hukuman wa ilma ga annabi Musa kenan, yayin da ya isa ƙarfin shi na ainihin madi wastawa kuma ya daidaita wajen hankalin shi ya samu cikakke hankali ya ainihin cika ƙarfi ya cika atina hukuman sai muka zai ke mishi sai muka zai ke mishi da hukunci shine annabci wa ilman kuma muka bashi ilimi shine ilmul ladunni waqad haka ne waqad najidu gairahum haƙiƙa mun samu gairahun wani su ba annabawa ba wanda ainihin wani annabawa yudubau ala ba'abin ana halittar shi a bisa ainihin sashin hazin akhlaq wa'annan ɗabi'un in ba annabawa ba ba wanda aka cika musu ɗabi'un nan gaba ɗaya sai dai ana samun wa'anda ba annabawa ba a halicce su a bisa sashin wa'annan ɗabi'un amma fa duna jami'iya ba gaba ɗayan su ba wa wulida alaiha a haifi wa yuladu alaiha a haife su alaiha akan wannan ɗabi'un akan sashin wannan ɗabi'un kenan to duk wanda aka halice shi aka ba shi wasu daga cikin ɗabi'un fa yasabu alaihi iktisabu tamamiha tsururi na ainihin cika sauran kyawawan ɗabi'un fa yasabu sai ya sawwaka alaihi a ga wanda aka ba shi sashin su ɗin inayatan saboda inaya kulawa min Allah daga Allah ta'ala madaukakin sarki kama mu shaidu kamar yadda muke ainihin shaida haka min khalqihi ko min khalqihi daga halittar Allah da ya halicci babu sibiyani wasu yara kanana zaka ga wani tun yana yaro an halicce shi ala husni sabti a bisa kyakkyawan sifa dukkan abubuwan sai ga Allah ya halicce shi a bisa kyawawa za ga shi yana da kawaici yana da gaskiya yana da riƙon amana tun yana yaro haka ya taso haka ne? Hawi shahamati ko kuma hazaka zaka ga wani tun yana yaro ya tashi da hazaka. Au sidikin lisani ko kuma gaskiyar harshe za ga wani tun yana yaro ma baya yadda ya karya aure samahati ko baiwa wani tun yana yaro za ga yana da baiwa yana da kyauta baya ainihin dukkan abubuwa na kaskanci wa kana ya kasance ya jidu ba'dahum ala biddiha haka ne wa kunna wa kama najidu yawwa wa kama najidu ba'dahum kamar yadda kuma zamu samu wasu daga cikin yaran ala bidiya bisa kishiyan wayannan dabi'un wani yaro zaka same shi yana yaro makaryaci ne tun yana yaro bai da ainihin kyawun dabi'a tun yana yaro bai da ainihin baiwa da sauransu fa bil iktisabi to duk wanda Allah ya halicce shi da irin wayannan kyawun wasu sashin kyawun dabi'un to da tsururi da kokari yakmulu naqisuha tauyayyen ɗabi'an da Allah ya ba wa mutum in bai cika ba sai ka ga da ƙoƙarin shi da iktisabin shi da tsururin shi sai ka ga tauyayyen Allah ya cika masa ma'ana ya kumulu na kisuwa tauyayyenta sai ka ga ya cika wa bil riyadati da korewa wal mujadati da ƙoƙari sai ka ga yustajlabu ma'adumuha ana jawo wanda babu ɗan Allah ya halice shi da gaskiya amma kuma ba halice shi da rikon amana ba sai ka ga yana kokari yana ainihin kore ran shi yana ainihin kokari da kokari sai ya jawo wannan wanda bai da shan wanda yake da shin in bai cika ba sai ka ga da tsururi da kokari sai ka ga ya samu ya cika waya adilu mun harifuha wanda yake karkataccen ta ma sai ka ga ya daidaita didde da iktisabi da kokari da ainihin misaltawa da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu wa biktilabi hazainil halaini da sabawan wa'annan halaye guda biyu na jibilla da na iktisabi din ya tafawutun nasu fiha mutane suke tserere ne ya suke fifitan juna fiha a cikinta wani dama Allah ya halice shi da wasu sashi na wa'annan kyawawan ɗabi'un kaga ya fi wanda bai da shi wani kuma yana tsururi yana ƙoƙarin koyo ya fi wanda baya koyo da haka sai ka mutane suna fifitan juna wa kullum muyassarun lima kulika da yace kowanne kuwa abin sauwaƙewa ne ga abin da aka halicce shi dan shi wali haza dan haka ne ma ko ma qadiktu haka ne wali haza ne ma qadiktu talafa salaf fiya dan wannan ne ma zaka samu salaf sun yi ainihin sabani fiya a cikin wannan din me sabanin hal hazal khuluqu jibilla shin wannan ɗabi'un halitta ne dama Allah yake halittar mutum da shi in kaga mutum mai gaskiya dama haka aka halice shi da gaskiya in kai mai rikon amana in kai mai kyakkyawan ɗabi'a dama haka aka halice shi ba wai a duniya ya koya ba aw mukta sabatun ko kuma abin tsururi ne ko mutum bai zo da shi ba zai iya kokari ya koya har ya zama yana da shi to sun yi sabani akan haka wa haka tsabari a tsabari ya kai to an ba da salafi daga sashen ainihin marigaya na kwarai annal kulukal hasana cewa kyawawan ɗabi'u jibillatun halitta ne wa garizatun kuma ɗabi'a ne kafaffiya fil abdi a cikin bawa in kaga bawa yana da kyakkyawan ɗabi'a to kin farko dama Allah ya halice shi ya kafa wannan kyakkyawan ɗabi'an a tattare da shi wa hakahu an abdullahi bin mas'ud sannan shi a kabari ya kaito wannan daga abdullahi bin mas'ud wal hasan da imam al hasan al basri wabi kala huwa kuma shi ma dabari a ijtihadin shi ma ya faɗi haka cewa an dai kaga mai kyakkyawan ɗabi'a to jibilla ce haka Allah ya ce shi da shi amma wasahihu malami ya ce abin da yake ingantacce shine ma asalna abin da muka asalantar in dai mutum ba annabi bane to Allah yana bashi wani sashi sannan a duniya ya iktisabi yayi kokari har ya samu cika wanda ya tawaya ya samu ainihin wanda bai da shi da sauransu kaga zai zama ya haɗa biyu su ku annabawa tun asalin halittarsu ya ke halittarsu da wannan masu yana ku saurata aha ya ce wa kadrawa sa'adu hakika sa'adu bin abi waqas ya ruwaito an annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale ya ce kullul khilali annabi ya ce dukkan ɗabi'u yudubu alaiha almu'minu ana halittar mumini a kansu illal khiyanata wal kaziba sai dai ha'inci da ƙarya wannan Allah baya halittar mumini da ha'inci baya halittar mumini da ƙarya amma sauran ɗabi'u da kyawawan da ƴan wanda ainihin mutum ba goma yake ba to da irin wayannan dai duk dai zaka iya samun mumini yana ɗan taɓa su amma ƙarya kan in kaga mumini yayi ƙarya to a duniya ya samu ba halice shi da ƙarya ba haka ba halice shi da ainihin ha'inci ba وقال عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي في حديثي عشان حديثي شو عندي زمان وقوفي يجي هكذا والجرأة جارمتا والجبن تصورو غزائر يجي وإن أبيوني غرائز هكذا غرائز وإن أبيوني وندي يبقى الله حيث يشاء Allah yake azata inda yake so in kaga matsoraci Allah ne ya azamar wannan tsoron in kaga mutum mai ainihin jarumta haka Allah ya rike shi da wannan jarumtan Allah ne yake azata yadda yake so wa hadhihi al akhlaq wa'annan dabi'u al mahmuda abin yabo wal kisal wa'annan dabi'un al jamila kyawawa a sharifat masu daraja to kasiratun suna kewa walakinna sai dai cewa mu nadhkuru usulaha za mu ambaci ainihin tushen su ko kuma asalolin su wa nishiru ila jami'a sai mu sai mu nuni zuwa ga baki ɗayan su wani haƙiƙu wasu sallallahu alaihi wasallam biya wannan shine dama garat din bayan mun nuna ɗabi'un mun nuna asalin mun nuna baki ɗayan su sai mu tabbatar da sifantuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya da wayannan ɗabi'u masu kyan insha Allah in Allah ya so wajen tsaka kan nan ko shine mai